أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم babu min fada'il abi musa باب daga fifice fifice abu musa al-ash'ari abdullahi ibn qais amirin da kuma abu amirin al-ash'araini al-ash'ariyaini wanda dukkaninsu suna daga banu ash'ar ash'ariyawa radiyallahu anhu Allah ya ƙara yadda a gare su to حدثنا أبو عبد الأشعري وأبو كريم جميعا عن أبي أسامة قال قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة حدثنا بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى قال abu musa al-ash'ari yace كنت عند النبي صلى الله na عليه kasance ina wajen وسلم annabi sallallahu alaihi wa sallam وهو نازل بجيران alhali ya sauka a da ake kira ji'irana بين مكة والمدينة tsakanin makka da madina ومعه بلال sai na bilal yana tare da shi فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي sai wani mutum balarabe wato na kau mazauna ƙauyuka ya zo ga manzo sallallahu alaihi wasallama فقال ya ce ألا تنزل لي يا محمد ما وعدتني yanzu ba ka gaggauta min ba abinda kai min alkawari da shi فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم da sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi kai أبشر farin ciki قال العربي sai balaraben ya ce da manzo فكسرت علي من أبشر ka yi wata min cewa in farin ciki فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci abi Musa da Bilal كي أدل kai قربان ka ce sufar wanda yake cikin fushi فقال ya ce إن هذا قربان kun للبشرى ga wannan na ce ya farin ciki ya ce na dame shi da ya farin ciki فقبل أنتما to ku ku karba ku karbi far- eh, abin da nake albishir da shi فقال suka ce قبلنا يا رسول mun الله karba ya rasulallah ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kira da wani akushi dauke da ruwa akwai ruwa a cikin akushin فغسل يديه ووضعه فيه ya wanke hannayensa da fuskarsa a cikin wannan akushin ومج فيه ya yi tofi a ciki ثم قال sannan ya ce اشرب منه ku sha daga wannan ruwan فأفرج على وجهكما ku zuba abin sa fuskarku da ونوركما kirjinku ku وأبشرا farin ciki فأخذ القدح suka dau akushin ففعل suka ما aikata ما أمرهما به رسول الله abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da shi ونادهما أم سلمة من sai وراء ummu salama ta yi kiran su daga bayan labule أفضلا لأمكما ku rage wa mahaifiyarku daga abin da yake cikin ƙwaryar taku أخذ لا لها منه طائفة suka rage mata wani bangare daga ciki
حدثنا عبد الله بن براد ابو عامر الاشعري وابو قيم محمد بن يعلى واللفظ الذي عامر قال حدثنا ابو سامه عن بريد عن ابي بريد عن ابي قال in ya karɓo daga mahaifinsa ƙal ya ce لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من هنين yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama daga yakin Hunainu بعث ابا عامر على جيش الى اوقاس ya aiki abu amirin mutsa abu wato abu amirin bisa wata rundina zuwa guda ake kira a wudasu فلقي دريد بن السمتة ya karbe game da durai da ibn simati فقتل دريد a kashe durai da durai da sannan ya tsufa بعض من الله اصحابه Allah ya kare sabon sa amma wato shugaban eh, wato wayansu yan rigima ne sosai to فقال ابو موسى abu musa ya ce فبعثني مع ابي عامر ya aike da tare da abu amirin قال ya ce فرمي ابي عامر aka harbi abu amir bi في ركبته a gwiwa رماه رجل من بني wani mutum ne daga bani jusham ya harbe shi da kibiya فأثبته في ركبته sai kibiyar ta shiga gwiwarsa فانتهيت إليه na kai inda yake وقلت يا عمي na ce ya ami من رماك waye ya je ya harbe ka فأشار أبو عامر إلى أبي موسى A- sai abu amirin ya nuni ga abin musa فقال ya ce إن ذاك قاتلي "Ka- kaga wancan shine ya kashe ni يراه ذلك الذي رماني kana ganinsa shine wanda ya harbe ni قال أبو abu موسى musa ce فقصدت له sai na yi nufi gare shi فأتمته na yi nufinsa فأتمته فلقيته na riske shi فلما رآني yayin da ya ganni sai gudu daga gare ni na bi shi وجعلت أقول له nake na haɗe na cewa da shi ألا تستحيي kai baka kunya ne ألست عربيا kai ba balarabe ba ne ألا تثبتوا baka tsayawa كفى sai ya daina gudu فالتقيت انا وهو sai muka haɗu ni da shi فهتلمنا انا وهو durar mata ne muka saba wa juna da sara biyu ni na kai sara shi ya kai sara وضربته بالسيف na sare shi da takobi na kashe ثم رجعت الى ابي Ah, na عامر koma wajen abi amin فقلت na ce ان الله قد قتل صاحبك ah, hakika allah ya kashe wanda ya kashe wannan mikin kabza hada kala sama ya ce fanzi haza sama ka cire wannan kibiyar na'am fana za'atu na cire kibiyar fana zanen sai ruwa ya ringa zubowa daga reshi fakala ya bana akili ya ce ya dan uwana ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qadihu minni ka ce salama ina masa gaisuwa kullahu ka ce yaqulu laka abu amir abu amirin yana cewa da kai ka nema min sa gafara kala ya ce wasta amalani abu amir abu amir ya naɗa ne ya ce in ci gaba da kula da mutanen rundunar da da take ƙarƙashinsa mama ka sai ya zauna ɗan kaɗan sannan ya je cika ya danna na koma wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na shiga wajen manzan Allah yana ɗaki akan wani gado wanda aka zuba rairaye a kai akwai shimfiɗa akan rairayen hakika rairayin wannan gado ya yi tasiri a bayan manzo sallallahu alaihi wasallam da hakurkuransa na ba shi labari da labarinmu da abin da ya faru ga abi amir ya ce da shi ya ce ya ce an faɗa ma ka nema masa gafara a nan take manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo ruwa ya yi alwala da gare shi sannan ya daga hannaye sannan ya ce ubangiji ka gafara ga ubaidu shine abi amir hatta ra'aytu bara yadayn hai na gafarin hammatarsa thumma qala sannan ya ce ya ubangiji ka sanya shi ranar alkiyama birbishin dewa daga halittarka aw min an-nas ko birbishin dewa daga mutane qultu na ce wali ya rasulullah ni ma ya rasu lallai sai a min addu'a nastaghfir ya nema ka nema min gafara fa qala nabi sallallahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah kai gafara ga Abdullahi da Kaisin duk wani laifi nasa ka shigar da shi mashiga mai girma a ranar alkiyama qala abu burda Abu Hurairah ta yace ne dawo ma la bi amirin daya addu'a ta Abi Amir ce ukhra la abi daya kuma Abi Musa al-Ash'ari akai wa
babu min fadali babin daga fifice fificen ash'ariyawa Allah ya kare da a gare su حدثنا أبو كريب محمد بن علاء حدثنا أبو سامة حدثنا أبو ريد عن أبي هريرة عن أبي موسى قال Abu Musa al-Ash'ari yace قال رسول الله صلى الله عليه manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce إني لأعلم أصوات الرقة الأشعري ni ina gane muryoyin jama'a ash'ariyawa da karatun qur'ani lokacin da suke shigowa da daddare ina gane gurin da suka sau- sauka saboda jin muryarsu da karatun qur'ani da daddare ko da da ban ga inda suka sauka din ba lokacin da suka sauka da rana da rana wajen tsit amma in dare yayi, karatu ne ke tashi منهم حكيم akwai wani gwani a cikin su ذلك يا الحيلة idan ya gamu da abokan gaba da wakai ko ko abokan gaba نعم قال لهم yakan ce da إن su أصحابي أمرهم kai jama'a ta suna umarta ku ku saurara musu ku saurara musu حدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريم جميعا عن أبي أسامة قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة حدثني بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن مم.
جده أبي بردة عن أبي موسى قال da kuma salashari ya ce قال رسول الله من قال صلى الله عليه وسلم يا شيخ.
إن الأشعري ashariyawa إذا عملوا في الغزو idan suka fita yaƙi sai ya zamo abincin wasu daga cikinsu ya ƙare أو قل طعام إيالهم ko ko abincin iyalinsu ya karanci a madina جمعوا ما كان عندهم sai في kowa ya الغزو.
kawo abin da yake wajensa a hada a tara a tufafi ɗaya sannan su raba wannan a tsakaninsu daidai wa daida manzo Allah manzana sallallahu alaihi wasallam ce wa'annan su ne nawa ni ne nasu ba ba babu babu daga fifita daga fifita fifita fifita bin su yanar da harbin Allah ya ƙara yadda a gare shi حدثني عباس بن عبد العزيز عمر واحمد بن جعفر الم- المعقري قال حدثنا النضر بن بن محمد اليمامي حدثنا كلمة حدثنا ابو زميل حدثني ابن عباس قال yace كان المسلمون لا ينظرون الى ابي سفيان manzal am da can musulmi ba sa kallon abu sufyana ولا يقاعدونه ba sa yadda ma su zauna da shi وقال للنبي صلى الله عليه yace da annabi sallallahu alaihi wasallam ya annabin Allah ثلاث أعدانيهن adinihinna أعدانيهن akwai abubuwa guda uku da nake so ka bani su قال نعم yace kwarai zan baka قال yace إني أصل العرب وأجمله ina da ya wadda a larabawa ba a samun mai kyanta ta fi duk sauran kyau أم حبيبة ita بنت ce سفيان.
umma habiba yar abi sufyana تزوجك ها zan aura ma ita قال نعم manzala ce na yadda قال ya ce ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك kuma ga ɗana mu'awiya ina so ka sanya shi mai rubutu a gabanka قال نعم manzala ce na yadda قال ya ce وتأمرني حتى أقاتل ina so الكفار kuma ka naɗa ni haƙin yaƙi kafirai كما كنت أقاتل kamar yadda المسلمين da nake yaƙar musulmi قال نعم ya ce na yadda
قال أبو زميل abu zubairu ya ce ولولا أنه طلب in ban da cewa ya nemi wannan daga wajen manzo sallallahu alaihi ما wasallama قال ذلك da bai ba shi haka din ba لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم idan manzo Allah ka al'adarsa ba a tambayar sa wani abu sai ya ce nayi wato Babu.
hadisin ta wasu wura- ta wani wajen kamar yana da rikitarwa rikitarwarsa kuwa shine maganar auren yarsa saboda an san yarsa ai ta musulunta manzala ya aure ta tuni a tun ma kafin shi uban ya musulunta kaga magana cewa ya aura masa daga baya ai sai dai wasu malaman suka ce yadda dai za a yi jami tsakani sai dai ko a ce wato ya jaddada auren don wancan da ta auri manzo ba da son ran uban ba ne uban bai so ba a to amma sai dai wannan kawai la'alla ita ce mafita Na'am.
amma in ba haka ba ita ko san da uban ya zo a neman a sake yarjejeniya a makka kafin am- a madina kafin buɗin ah, makka ba ya je zai zauna kan shimfiɗar manzon Allah ba ta yi maza ta ɗauke kare ke cewa ya za ki ɗauke shimfiɗa da zan zauna ni ina ubanki Eh? sai ta ce ai saboda kai najasa ne ko sai kai ya ce kai lalle yata kin lalace bayan rabon mu da ke lalle yata to kaga kenan ba maganar ai a ce a sannan ne zai aure ta ko Ah, to shi yasa lalle akwai wani abu a game da wannan hadisi to باب من فضائل جعفر بن أبي babu da طالب fice fificen sayyidina Jafar dan Abi Dalib وأسماء بنت da أميس asbabu yar Umaisi وأهل da السفينة wanda suka hau jirgi tare da su suka yi hijira Allah ya kare yadda a gare su حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الحمداني وقال حدثنا أبو سامة حدثني بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال Ah, Abu Musa Ash'ari ya ce بلغنا مخرج رسول الله mun صلى sami الله عليه labarin وسلم.
bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali muna yamma فخرجنا معجمين إليه Na- na- muka fito muna masu nufin hijira alhali muna masu hijira zuwa gare shi أنا وأخواني ni da wasu yan uwa na guda biyu ni ne karamin su أحدهما أبو ɗayan su بردة sunansa Abu Burdata والآخر ɗaya- أبو رهم ɗayan kuma Abu Rome shi yasa Abu Burdata da shi Abu Musa ya sa wa ɗansa sunan wansa ne sunan wansa ne ya sa wa ɗansa inda yanzu wani hadisin ai wanda ya rawaito shi daga abi musa abu burdata ne to amma wannan abu burdata din dan abi musa ne to wannan ko wanda ake magana a kansa wansa ne wansa ne to إما قال بدءا ko da ya ce a tsirare وإما قال ثلاثة وخمسين ko ya ce wato ya ayyana ma cewa hamsin da uku ko hamsin da biyu rajula mutum min kaumi daga mutane na
نعم kala قال wato mun fito daga ya- mu a- a- hamsin da biyu ko hamsin da uku ƙala ya ce خرجنا سفينة muka hau jirgin jirgin ruwa فال- فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة sai jirgin ruwan mu ta kai mu wajen najashi a habasha
وافقنا جعفر بن أبي طالب muka dace da zuwan abi eh, ja'faru na abi dalibin عنده a wajen najashi فقال جعفر ja'faru ya ce إن رسول الله صلى manzo الله Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiko mu nan وأمرنا بالإقامة ya umarce mu cewa mu zauna فأقيموا معنا kuma ku zauna tare da mu فأقمنا معنا muka zauna tare da shi حتى قدمنا har جميعا muka dawo gaba ɗaya zuwa makka ko Kala.
zuwa madina zuwa madina ya ce وافقنا رسول الله muka dace da manzo sallallahu alaihi wasallama yayin da aka buɗi haibara فأسام لنا mu ma ya rabo gare mu aka ba mu daga ganimar haibar ya ce أو قال Ko ko أعطانا cewa- منها.
eh?
أو قال ya ce ko أعطانا منها ya ba mu wani abu daga ciki wato ba cewa ya rabo da su ba amma ya ba su daga humusin baitul mali ne وما قسم لأحد قال أن فتح خيبر منها شيئا ba raba ba ga wani wanda ya halarci wanda ba da shi aka yakin haibara ba ba ba shi komai ba daga ganimar haibaru إلا لمن شهد معه wayanda kawai suka yaki tare da shi su aka ba إلا الأصحاب illa li ashabi safinatina sai ko wanda suka zo a jirgin mutu su ba da su aka yakin ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a raba da su مع جعفر tare da وأخوانه wanda suka zo tare da Jafaru da sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi minna da dawowar Jafaru din nan saboda duk a gidan ba wanda ya kama da manzo kamar sa
قسم لهم معه ya ya raba gare su tare da wanda suka je yakin قال yace فكان ناس من الناس a- wasu mutane suna kan ce يقولون لنا يا suna ce da أهل ga السفينة su ma'abuta wanda suka zo a jirgin nan نعم سبقناكم بالهجرة wai ai sun riga su yin kaura sun riga su yin hijira kala ya ce wadda halar asma bin tumaisi asma yar umaisu wato matan ja'afar wadda daga baya ta aure sayyidina abubakar daga baya ma ta aure sayyidina ali sai ta shiga wai mai man kadima wa ana tana cikin wanda suka ta sallallahu alaihi wasallam suka zo tare da mu ta shiga wajen hafsatu mata annabi sallallahu alaihi wasallam za'iratan tana mai kai mata ziyara barkana hajara ila najashi fi Da- ma hajara ilayhi ita ma hafsatu da can tana cikin wanda suka hijira zuwa najashi Wala- cikin wanda suka hijira hijira zuwa gare shi fada kala umar ala hafsata sai sai na mara shiga wajen isa hafsatu wa asma wa alhali sai da asma asma bintu umaisin tana wajen kala umar hina ra'a asma min hazi man hazi ya ai da umar ya ga asma sai ya ce wannan wace ce qalat sai ya tasa hafsatu ta ce ai asma'u ce yar umaisu kala umar sai umar ya ce alhabashiyatu hazihi ya wato oh wadda ta je habasha kenan albahariyatu hazihi wadda ta hau kogi kenan kala asma asma'u ta ce kwarai ita ce ni ce kala umar sai na umar ya ce bakana kun bil hijrati a mun riga ku hijira nanu aku bi rasulillahi mun fi kowa cancanta da manzo mun fi ku cancanta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gazibat asma'u ta yi fushi wa kala kalimatan kaza ta faɗi wata kalma ta ce umar ka faɗi magana da ba gaskiya ba kalla Ba haka bane.
ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayu ku da kuka samu gata ma ku da ku zauna gindin annabi sallallahu alaihi wasallam in wani a cikin ku ba yana jin yunwa annabi ne yake bashi abinci wa iz jahila yana gargadin jahilin ku wa kunna fi darin aw fi aw fi aradil bu'ada il bugara'i mu da muka tafi kasar abokan ma- nesa wanda suke nesa makiya a kasar habasha wa zalika fillahi kuma wannan tafiyar tamu dan Allah ne dan manzon Allah wa mullahi na rantse da Allah in ji asma'u ita hankalinta ya tashi da wannan magana ta sai na umar wallahi ba zan ci wani abinci ba ba zan sha wani abin sha ba sai na je na faɗa wa manzon Allah abin da ka faɗa wa nanu kunnanu uza wani hafu da can ana faɗa mana bakan magana amma a sannan muna jin tsoro amma yanzu wannan magana da ka faɗa ni sai na je na faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa asaluhu kuma zan tambaye shi wa wallahi na rantse da La Allah akazibu.
ba zan ƙarya ba magana iyaka wadda ka faɗa ita zan faɗa wala ba zan bauɗe ba Wala- ba zan yi wala- ƙari wala- akan wannan ba Ala.
ya ce ya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kala ta ce ya annabin Allah Umar ya faɗi magana kaza da kaza Kala Rasulullah maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa bi ahqqa bi minkum ba wanda ya fi ku cancanta da ni wala huwa wala ashabihi hijratun wahidatun ai shi Umar da shi da jama'arsa hijira ɗaya tak suka samu walakum antum ala safinati hijratan koko wanda suka zo a jirgin nan hijira biyu kuka yi
kala ta ce walaqad ra'aytu aba musa wa Ah, Asma'u tace, asala ne maganin abu ne maganin wannan magana daga sannan sai zamo a ba musa da wanda suka zo a jirgin ru- ruwan nan suna zuwa waje na kungiya kungiya yas'aluni suna an tambaya ta hazrati- daga wannan hadisin haka ne ma min ad-dunya shay'un hum bihi afrahu ba wani abu na duniya da suka fi munna da shi ko mafi girma a rayukansu daga wannan magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu cewa sun fi kowa cancanta da manzo cewa kuma kowa yana da hijira ɗaya amma su hijira biyu ce da su kala abu burdata abu burdata ya ce kala asma'u asma'u ta ce walaqad ra'aytu aba musa "Da na ga aba musa wa innahu la alhali yadullu ala yana al-ardi tambaya ta maimaita masa wannan hadisi in na faɗa sai ce kai hadisin nan da daɗi asma'u maimaita min sake ji babu min fadali salmana wa babu daga Suhaiba wa fifita fifitan Bilali.
salmanu da sahibu da bilalu allah ya ƙara yadda a gare su حدثنا محمد بن عاصم حدثنا بعض حدثنا عمر بن سلمة عن ثابت عن معاوية بن قرة عن عائز بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب Na- وبلال abbas ya da ya je ga salmanu da sahibu da bilalu tare da wasu jama'a فقالوا suka ce والله ما أخذ السوق mun rantse da Allah a takubban al- takubba Allah ba su kama wuyan makiyin Allah ba yanda ya dace a ce sun kama قال ya ce قال أبو بكر sai da abubakar ya ce يقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم yanzu kwa faɗi wannan magana da sh- ga dattijan ƙurashawa shugabansu قالت النبي صلى الله عليه وسلم ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama فأخبره ya ba shi labari فقال sai manzo Allah ya ce da shi يا أبا بكر ai ababakar لعلك أغربتهم ta yi fa magana da ka faɗa musu ka fusata su لئن كنت أغربتهم wallahi in har ka fusata su لقد أغربت to ka ربك tab- ka ka san ka fusata ubangiji خاتم أبو بكر abubakar ya koma wajen قال ya ce يا إخوتا ya 'yan ‘yan uwana, a garabtukum maganar da na faɗa muku ta fusata ku?
kalula Suka ce, a baka fusata mu, Allah gafarta ma ya ɗan uwanmu.
babu min fadailil ansari radiyallahu ta'ala Baban fifice-fificen mutan Madina, Allah ya ƙara yadda a gare su.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنزلي وعمر بن عبدة واللفظ لإسحاق قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله قال Mm, Jabir ibn Abdullahi ya ce, حين نزلت إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليها.
isnadin ya zo da mafi can- mafi ingancin isnadan mutanen Makka ko? Sufyan ibn Uyaynata daga Amr li Makkah ibn Uyaynatin dole an amri an bi marawa an Jabiri ko? An ibn Dinarin bi ma an Jabiri. Ah, to yace a game da mu ne wannan ayar ta sauka iz hammat ta'ifatani minkum an tafshala. yayin da ƙungiya biyu daga cikin ku ta yi nufin ta yi rauni wallahu waliyuhuma Allah shine mai jibinta lamarinsu mu ne banu salimata duk larabawa innan ne kaɗai banu salimata bi kasarin lami bayan su duk salamata salamata ne wa banu harisata da banu harisa وما نعيب أنها لم تنزل بقول الله آه.
عز وجل amma a ce ba ta sauka ba mu haka bai birge mu ba saukar tata ta ta birge mu me yasa saboda Allah ya faɗa a ciki saukar tata ya birge haka din ya birge mu dan Allah ya faɗa azza wa jalla a ciki wallahu waliyuhuma Allah shine majibincin lamarin su ashe mu muna cikin waɗanda Allah yake jibintar lamarin su to wannan ne ya birge su a cikin aya
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الناظر بن أنس عن زيد بن أرقم قال ya karɓo daga Zaid ibn Arqama qal Zaid ibn Arqama yace قال رسول الله صلى الله عليه manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce اللهم اغفر للأنصار Allah kai gafara ga mutanen Madina ولأبناء الأنصار kai gafara ga 'ya'yan mutanen Madina وأبناء da 'ya'yan 'ya'yan الأنصار.
mutanen Madina
حدثني يا ابن حبيب حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا شعبة بهذا الاسناد مم.
حدثنا ابو معن الرقاشي حدثنا عمرو بن يونس حدثنا كرمة وهو بن عمار حدثنا اسحاق وهو بن عبد الله بن ابي دلات ان انس حدثه ان رسول الله صلى الله عليه manzo وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam استغفر للانصار ya nemi gafara ga mutanen Madina قال yace واسبوا ina da tayinsa ya ce da ولزرار tsiroyen ma mutan Madina da wanda suke na mutan Madina ba na kofanto a cikin wannan حدثني أبو بكر بن أبي شيبة وزهر بن حرب جميعا عن ابن علية واللفظ للزهير حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز وابن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wasu yara da mata sun taho daga wani an- a biki فقام النبي annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi wato Kala.
da da gaggawa ya ce da su اللهم أنتم من أحب الناس إلي Allah ya san cewa ko dinnan kuna daga mafi soyuwar mutane zuwa gare ni اللهم أنتم من أحب الناس ya ce إلي Allah ya san cewa ko dinnan kuna daga mafi soyuwar mutane zuwa gare ni يعني الأنصار yana nufin mutan Madina
سنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن غندر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن هشام بن زيد سمعت انس بن مالك يقول na ji Anas ibn Malik yana cewa جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله wata mace daga mutanen متى Mat- madina ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال ya ce وقال بها رسول الله manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaɗaita da ita وقال yace, والذي نفسي بيده na rantse da ubangijin da rayuwata ta tabbata ga ikonsa إنكم لأحب الناس hakika ko mutan madina ko ko- kowa soyuwa zuwa gare ni har sau uku yana faɗa
حدثني يحيى بن حبيب حدثنا علي بن الارسحى وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا بن ادريس كلاهما عن شعبه بهذا الاسناد حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ولفظ المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر اخبرنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم ya ce ان الانصار كرشين wa aibati haƙiƙa mutan madina su ne ciki na su ne rufi na su ne rigata وان الناس haƙiƙa mutane za su yi yawa amma su mutan madina su zama 'yan kaɗan za su gamu da bala'o'i فقبلوا من محاسن من محسنهم na ku karɓa daga wanda yake mai kyautatawa gare mai kyautatawarsu وعفوا عن مسيئهم wanda ya ba daidai ba ma a cikin mutan madina to ku yafe masa
باب في خير دور الانصار رضي الله عنهم ya wato wa karshi bidanati wa aibati Mm.
to yana cikin wanda misbahur rawi ya kawo ko to babu fi ayi ridwanil ansari radiyallahu anhu da an yi da wa'annan za su fidda da hadisan cikin misbahun rawi din ko wanda gaba ɗaya ya kawo su shahidai amma yau bai zo ba ko alhaji haya ko to babun fi hari duwaril ansari babun bayani a game da gidajen mutan madina wani gida ne mafifici
حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار اللولو بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك عن عن ابي اسيد قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي خير دور الانصار يين gidajen mutan Madina su ne banu Najari sannan banu Abdul Ashali sannan banu Harisi da Hazraji sannan banu Sa'idata wa fi kulli duri al-ansar khairun dukkan gidajen Madina akwai alheri ba wani gida a Madina da ba alheri a ciki فقال سعد سعد يجي ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا
بان غن منزو صلى الله عليه وسلم sai ko ya fifita wasu akan mu Fakila aka ce Kar faddalaku ala ba ya kafirin.
fifita ku akan wa'ansu da yawa dan an samu wasu da suke gaban ku ai kuma kuna gaban wasu da yawa
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابو داود حدثنا شعبة عن قتادة سمعت عن سمع حديث عن ابي اسيد الانصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ناوه ba ka ba hadisin da ya gabata حدثنا قتا- قتيبة وابن ربيع عن الليث بن سعد حا حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد حا حدثنا ابن المثنى وابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي كلهم عن يا ابن سعيد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير حديث أنه لا ده يذكر قباته.
حديث قول سعد sai dai bai faɗi maganar sadu ba a cikin wannan ruwayar حدثنا محمد بن عباد ومحمد بن ميران الرازي واللفظ بن عباد حدثنا حاتم وهو بن أب- بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن عمير عن ابراهيم بن محمد بن طلحه قال ishi سمعت ya ji abu husaini yana mai hudu ba yayin wa gurin ibnu udbata ya فقال ce قال رسول الله صلى الله manzala عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce خير دور الانصار fiyayyen gidajen النجار mutan madina su ne banu najjari ودار بني عبد الله da الشهري kuma gidan banu abdul ashali ودار بني الحارث da gidan banu الخزرج- al-haris ibn najjari بن da الخزرج bin al-haris ibn al-hazraji ودار بني da kuma gidan سعيد banu sa'idata والله لو كنت مؤثرا بها احدا wallahi wannan magana da na faɗa da zan fifita wani da ita la'azartu biya ashirati da na fifita jama'a ta da faɗar haka da na fifita jama'a ta da faɗar haka حدثنا يا ابن عتيمي أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد قال شهد أبو سلمة لسمع أبا أسيد الأنصاري يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ya shaida cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce خير دور الأنصار بنو النجاري fiyayyen gidajen mutan madina su ne banu najjari ثم بن- ثم بنو عبد الأشهلي sannan banu abdul ashali ثم بنو الحارث sannan banu haris الخزرجي، ibn al-hazraji ثم بنو sannan banu ساعدة.
sa'ida وفي كل دور الأنصار خير akwai alheri a cikin dukkan gidajen mutan madina قال أبو سلمة abu salama ya ce قال أبو أسيد abu usaid ya ce اتهموا أنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم a- ni za a ce za a tuhumta zan faɗa manzo magana da bai faɗa da ba kuntu kaziban da ƙarya zan yi labada tu bi qaumi da na fara da banu sa'ida amma da manzo Allah ba su ya fara faɗa ba na faɗi wanda ya faɗa Eh, ya faɗi banu najari banu abdul ashali banu haris sannan ya faɗe mu idan da ƙarya zan yi sai in bayar sai in ce banu sa'ida ta ne da farko fa balaga zalika sa'ad ibn ubadata wannan sai ya kai ga sa'ad ibn ubadata fa wajada fi nafsi ya samu damuwa wa qala yace kullibna in an ban mu a baya wa kunna akhir al arba'in shi yana cikin banu sa'idata gashi mu ne na ƙarshen hudu akhar juli himari asali huli bayar ku sanya min ku sanya min sijji akan jakina ati rasulullahi in je wajen manzo Allah sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam akwai ruwayar ahli juko to zan je wajen manzo sallallahu alaihi wasallama wasallam wa kallama ibn akihi ya qalu ya ya- dan wa kallama ibn ahi salu dan dan uwansa salu ya masa magana cewa Fakala.
kakkaje kakkaje yace da shi atazabu li turudda ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yanzu zaka je ne magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka ce masa ba haka bane rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alhali manzon Allah ya fi ka sanin aw laysa haibuka an takuna rabi'a arba'in a yanzu a ce ka zo na hudu a cikin mutum hudu da aka ambata wannan bai isan ma ba faraja'a sai sannan sa'ad ibn ubada ta yi hakura da tafiyar wakala yace Lawar suna Allah da Adamu.
manzansa su ne suka sani wa amara bi mari ya umarni da jakin aka ɗauke su- eh, eh, siddin da aka sa masa حدثنا عمرو بن علي بن باري حدثني ابو داود حدثنا هارون بن شداد عن يحيى بن ابي كثير حدثني ابو سلمه ان ابا اسيد الانصاري حدثه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa خير الانصاري yayyo a mu- a mutanen او Madina خير الدور ko الانصاري fiye gidajen Madina مثل حديثهم kama hadisin da suka gabata a في baya ذكر الدور a cikin amatan gidajen ولم يذكر قصه سعد بن عباده amma رضي bai الله عنه.
ambaci kissar Sa'ad ibn Ubarata ba Allah ya kara yadda a gare shi حدثني عمرو الناقد وع- وعبد بن عبيد قال حدثنا يعقوب هو بن ابراهيم بن صالح حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال Mm, ibn Shahabin قال yace ابو سلمة أبو وهو عبد سلمة الله يأتي.
بن عبد الله بن عتبة بن مسعود سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم da shi da Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud wato Abu Salama ta dan Abdurrahman ibn Auf نعم da kuma Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud Hmm.
eh, wanda yana cikin fuqaha sabatu shi na Madina shi Na'am.
ma Abu Salama ta akwai wasu malaman tarihin da suke lissafawa da shi مم.
sun ji Abu Hurairah yana cewa نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي.
وهو في مجلس عظيم من yana cikin المسلمين.
wani taro mai yawa na musulmi احدثكم بخير دور الانصار zan faɗa kuna so in faɗa muku gidan da ya fi a cikin Madina قالوا نعم suka ce ya Rasulullah kwarai ko muna so قال رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وسلم yace banu abdul ashali suke kan gaba suka ce bayan nan sai suwa sannan sannan yace sannan banu najari suka ce sai kuma wa ya rasulullah yace sai kuma wani haris ibn al-hazraj suka ce sai kuma wa ya rasulullah yace sannan banu sa'idata قالوا ثم من يا رسول الله sannan suka ce sai kuma ina ya rasulullah قال ثم في كل دور انصار sannan خير yace ai duk gidan da mutan madina kowane gida da alheri فقال سعد بن sa'ad ibn ubadah ta عبادة tashi kamar ransa ya ɓace فقال يجي.
انا اخر الاربعين mu ne za mu zama na ƙarshen ثم hudu رسول الله صلى da الله maza عليه Allah وسلم sallallahu على alaihi wasallam يوم.
ke faɗi gidansu a ƙarshe ya faɗi gidansu a ƙarshe قال على كلام رسول الله صلى الله عليه ya وسلم nufin zai ma- manzo Allah magana akan wannan فقال له رجال من sai قومه wasu mazaje daga mutanensa suka ce اجلس ka zauna على ترضى أن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أداركم في الأربع الدول dulin latisa ma yanzu kai a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi gidanku a cikin gidaje hudun da ya ambata gida hudu kadai aka ambata kuma kai naka ɗaya- naku gidan ɗaya ne daga ciki wannan bai bai wadatar da kai ba ba zai yadda da kai ba ومن ترك لم يسمي أكثر ممن سمى ai akwai gidaje da yawa da ba a faɗa ba a- a- a madina
فانتهى سعد بن عبادة عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم sadun ubara ta yi wannan sai ya kame bai ce da manzo sallallahu alaihi wasallam wani abu ba
باب في مسلم سلبة الأنصار رضي الله عنه babin bayani akan a kyautata zama wato da waɗanda suke mutan madina in allah ya kaddara ka haɗu da wanda yake mutumin madina to ka kyautata zama gare shi saboda abin da suka yi wa manzanka sallallahu alaihi wasallama sun kula da shi sun kyautata masa حدثنا نصر بن علي الجارمي ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابن عرعرة واللفظ للجهرمي حدثني محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن موسى بن عبيد عن ثابت البناني عن انس بن مالك قال yace خرجت مع na fita tare da جرير jaririn بن عبد الله abdullahi في al-bajali سفر a wata tafiya كان يخدمني ya kasance ne min hidima فقلت له لا na ce تفعل a a jaririn kana da tijo ka ringa min hidima فقال yace إني قد رأيت الأنصار ai abin da ya sa ka ga ina ma wannan na ga شيئا.
mutan madina su ne wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu na girmamawa فآليت الله wannan ne تعالى yasa ne عليهم.
rantsuwa cewa wallahi duk sanda na hada zama da wani daga cikin su sai na yi masa hidima قال ابن المسنى وابن بشار في حديثهما وكان jariru akbar min anas shi jariru ya girma anas kwarai وقال ابن بشار أسن من أنس ya fi shi shekaru باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لجفار وأسلم babu a ce addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ga banu gifari mutanen abu zarril gifari da kuma banu aslam حدثنا wanda a baya ma an gabatar ko حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا عبيد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال قال ابو ذر ابو ذر الانصاري ابو ذر الغفاري ياتي مثلا صلى الله عليه وسلم ياتي جفار غفر الله لها غفار الله متى غفر وأسلم سالم الله اسلم الله ya kubutar da ita حدثنا عبيد الله بن عمر قواريري ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابن المهدي قال ابن المثنى حدثني عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن ابي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر قال Abi Zar ya ce, قال لي رسول الله Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce min, ائت قومك ka je wajen mutanenka, قل ان رسول ka الله ce Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce, اسلم سلام الله Aslamu Allah ya kubu- Allah ya kubutar da ita, جفار ya faru ko Allah ya ga- mata gafara.
حدثنا محمد بن مسلم بن بشار قال حدثنا ابو داود حدثنا شعبة في هذا الاسناد حدثنا محمد بن المثنى والبشار وسعيد بن سعيد وابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب السلفي عن ايوب عن محمد عن ابي هريره ها تاويلي وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي ها إسحاق.
تهويلي.
حدثنا عمرو بن مسنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريره ها تهويلي.
حدثني محمد بن رافع حدثنا شبابة حدثني ورقاء عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره ها تهويلي.
حدثنا ابن ابي حدثنا روح بن عباده ها تهويلي.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبد بن عمير عن ابي عاصم كلاهما عن ابن جرير عن ابي الزبير عن جابر ها تهويلي.
حدثني سلمة بن شبيب حدثنا حسن بن عينة حدثنا مايكل عن ابي الزبير عن جابر كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce اسلم سلم الله aslamu Allah ya kubutar da ita وجفار غفر الله gifaru لها.
kuma Allah ya mata gafara حدثني حسين بن هريس حدثنا الفضل بن موسى عن خسيم بن عراك عن ابي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce قال اسلم سلم الله aslamu Allah ya kubutar da ita وجفار غفر الله gifaru لها.
Allah ya mata gafara اما اني لم اقلها yace ba ni na faɗa ba لكن قال الله عز وجل Allah ne ma ya faɗa manzo Allah da kansa yace ba fa ni na faɗa ba Allah ne ma ya faɗa
حدثني ابو الدار حدثني ابن رابع عن الليث عن عمران بن ابي انس عن حنزله بن علي عن خفاف بن ايما الغفاري غفاري قال قال rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wata sallah ko wata addu'a اللهم لعن بني لحيانا Allah ka la'anci bani lahayana da ri'lan da zakawanu da usayyatu asallallahu rasul wannan kabilu guda hudu sun saba wa Allah sun saba wa manzon Allah sun yi laifi babba غفار amma gifaru ita Allah ya mata gafara aslamu Allah ya kubutar da ita حدثنا يا ابن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة بن وجر قال يا ابن يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه ya وسلم ji Allah Umar yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gifaru Allah ya mata gafara واسلام سلام aslamu Allah ya kubutar da ita وأسيته أسد usayyatu ko ta saba wa Allah ta saba wa manzon Allah دسنا بن مسنى دسنا عبد الوهاب دسنا عبد الله حا تاويلي.
حدثنا عمرو بن صواد أخبرنا بن وهب أخبرني أسامة حا تاويلي.
حدثني زهير بن عرب والبلواني وعبد بن أمير عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن سالم كلهم عن نافع عن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله da kamar wannan hadisi وفي حديث isnadin سالم وأسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك على المنبر manzala ya faɗi wannan ne akan mimbari a wannan ruwayar وحدثني عجاج بن شاعر حدثنا ابو داود الطيالسي وحدثنا حرب بن شداد عن يحيى حدثني ابو سلمة ابو سلمة حدثني ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث هؤلاء na ابن je عمر a manzala sallallahu alaihi wasallam yana faɗa kamar hadisin waɗanda suka gabata daga Abdullahi ibn Umar باب من فضائل جفار واسلام babin daga fifice fificen kabilar Gifaru da kabilar Aslamu da kabilar Juhainatu da kabilar Ashja'u da kabilar Muzainatu da Bani Tamimin da Dausu da Dayi'u حدثني زهير بن عرب حدثنا يزيد هو بن هارون اخبرنا ابو مالك الاشجعي عن موسى بن دلات عن ابي ايوب قال Abu Ayyub al-Ansari yace قال رسول الله Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce, الانصار ومزينته mutan madina da muzainatu da juhainatu da gifaru da ashjahu da kuma wanda suke daga bani abdullahi mawaliya su ne nawa banda sauran mutane
والله ورسوله مولاهم ma Allah da manzansa su ne masu jibanta lamarinsu
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nan da Allah sallallahu alaihi wasallam su da banu abdullahi din su da ne da su mara daɗi ana ce da su banu abdul Az- uzza daga gadfam ne to manzo sallallahu alaihi wasallam sai musanya musu sunan ya ce banu abdullahi tun daga sannan sai mutane suke kiran su ƴaƴan wanda aka sauya wa suna ƴaƴan wanda aka sauya wa suna tunda da abdul uzza ne suka koma banu abdullahi to haddasana Ubaydullah ibn Mu'adh haddasana Abi haddasana Shu'bah an Sa'd ibn Ibrahim ko ko bashi ban haddasana Muhammad ibn عن سعد بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن الاعرج عن ابي هريره قال yace قال رسول الله صلى manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Qurayshawa da mutanen Madina da Muzainatu da Juhainatu da Aslam da Gifaru da Ashjaw waliya sune nawa ليس لهم مولى su wa'annan ba su da wanda suke jibinta in ba Allah ba ba manzon sa ba حدثنا عبيد الله ko ba بن عامر بن su da wanda yake jibinta عامر.
lamarin su kuma ba Allah ba ba manzon sa ba حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم بهذا الاسناد مثله وغير ان في حديثه قال سعد في بار هذا فيما اعلم حدثنا معمر بن المثنى وابن بشار ومعمر بن بشار قال ابن المثنى حدثنا معمر بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم قال مم.
سمعت ابا سلمة na ji aba salama yana faɗa daga abin hurera daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah ya ce Aslamu aslamu da gifaru da mizainatu da wanda suke daga juhainata ko ko juhainatu sun fi daga banu tamimin da banu amirin da abokai guda biyu su ne asadu daga arfanu حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة عن الإذانية عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال Mm, yace قال رسول الله صلى manzo الله Allah عليه sallallahu alaihi wasallam وسلم ya ce tawili وحدثنا عمرو الناقل وحسن الحلواني وعبد بن عبيد قال عبد أخبرني وقال آخران حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن صالح حدثنا أبي عن صالح عن عن- عن الأعرج قال yace قال أبو هريرة Abu Huraira ya قال رسول الله صلى ce, الله عليه manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce والذي نفس محمد بيده na rantse da wanda rayuwar annabi ta tabbata ga ikonsa لجفار wallahi gifaru da aslamu da muzainatu da wanda suke daga juhainata ko cewa juhainatu gaba daya da wanda suke daga muzainatu sun fi a wajen Allah ranar alkiyama fiye da asadu da dayu daga da fanu
حدثني زهير بن حرب ويعقوب الدورقي وقال حدثنا اسماعيل ويعني بن علية حدثنا ايوب عن محمد عن ابي هريره قال yace قال رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce اسلم وكفار la aslam wallahi banu aslam da gifar وشيء من da wani abu daga muzainatu da juhaina ko wani abu daga juhainatu da muzaina sun fi wajen Allah قال yace حسبه قال ina يوم zaton ya ce القيامة ranar alkiyama fiye da asadu da garfaru da hawazin da tamim حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا بندر عن شعبة حا تاويل.
حدثنا محمد بن مسلم بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن ابي يعقوب سمعت عبد الرحمن بن ابي بكرة يحدث عن ابي ان الاقرع بن ابي جاء الى رسول الله a garin abisin ya zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce انما بايعك سراق الحجيج من اسلم وكفارا ومزينة gwanayen yi wa alhazai sata su ne suka yi cappa da kai ai daga banu aslam da gifaru da muzainatu واسبه جهينة ina zaton ma ya sa juhaina محمد الذي شك فقال رسول الله shi صلى الله عليه wato وسلم muhammad ibn musanna muhammad ibn ja'farin shi ke muhammad ibn abi ya yaquba shi yake kokonto فقال- رسول الله sai manzo Allah sallallahu alaihi وسلم، wasallam ya ce, "Ara'aita in kana aslamu wa kifaru wa zainatu yanzu ya za kai in aka ce aslamu da gifaru da muzainatu wa asbu juhainatu ina zaton ya ce da juhainatu ma sun fi fiye da banu tamimin da banu amir kai kabila taku da asadu da garfanu wa aqabu wa Ahabu wa Ahabu hasiru.
wa hasiru ka yadda wa'annan ƙabilun banu tamimin da banu aminin da asar da garfano sun taɗe sun yi hasara Fa qala na'am ya ce eh gaskiya ne inda wa'annan sun fi mu ai mun mun gama lalacewa mun gama lalacewa qala sai manzo Allah ya ce wallazi nafsi bi yadihi na rantse da ubangijin da rayuwata ta tabbata ga ikonsa innahum la akhayru minhum wallahi sun fi su
wa laysa fi hadith ibn abi shayba wato na an koma ainin yanda hairu yake hairu asalinsa a hairu na'am Mhm, a a hayaru ana cewa a hayaru galibi an fi cewa hairu na'am Mm, amma kamar wannan hadisi hujja ne cewa akan koma ga asal hakanan kamar kira'ar wanda suka karanta saya alamu na gadan manil kazzabul ashar ko kuma fadin mawaki bilalu khairun nasi wa banul ahayari duk hujja ne akan cewa wannan lugar dai ba wai ta mutu ne sarai ba na'am Ah, amma dai kalila ce ko to
حدثني هارون بن عبد الله حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة حدثني سيد بن تميم محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب الذبي وهذا الاسناد مثله وقال juhai na shi ya fada yanke ba da zato ba حدثنا نصر بن علي الجارمي وحدثنا ابي حدثنا شعبة عن ابي بشر عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Mm, ya ce اسلم وجفار aslam da gifaru da mizanatu juhainatu sun fi daga banu tamimin sun fi daga banu amirin بني اسد da وغفار kuma abokai biyu su ne a banu asadin da garfanu حدثنا محمد بن المثنى وهارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد حا تاويله.
عمرو الناجد وحدثنا شباب بن سوار قال حدثنا شعبة عن ابي بشر بهذا الاسناد وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله من زال صلى الله عليه وسلم يا شيخ أرأيتم إن كان yanzu ya za ku yi me za ku ce idan aka ce juhainatu da aslamu da gifaru خيرا من بني تميم sun fi وبني- bani tamimin da bani abdullahi bin garfana da amir ibn sasata ومن تبعهم manzo Allah ya daga muryarsa da wannan magana فقال يا رسول sai الله suka ce ya rasulallah kai aiko banu tamimin da bani abdullahi bin garfana da amir ibn sasata sun taɓe sun yi hasara قال yace فإنه خير to ai ko an fi su din وفي رواية أبي كريب ruwa abi kuraibin أرأيتم إن كان جعينته ومزينته in kana juhainatu wa muzainatu aslamu gifaru a tasar ruwa ba in kana juhainatu aslamu gifaru ba shi sai da ya kara da muzainatu
حدثني زهير بن حرب حدثنا عبد بن إسحاق حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر عن عدي بن حاتم قال أتيت Najib عمر بن الخطاب فقال na tabi yace na لي، ji umar ibn hadab yace da ni إن أول صدقة بيّنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وجوه أصحابه farkon zakkar da aka kawo wadda ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi matukar munna da ita sahabbai ma suka yi matukar munna da ita صدقة ضيئين zakkar da aka kawo daga dai banu dai
جئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه adiyu وسلم kai ka zo da ita wajen manzo sallallahu alaihi wasallam kai ne ka kawo ta
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة قال Mm.
قدم الطفيل rufairu da shi da jama'arsa sun zo فقالوا يا رسول suka الله ce ya rasulallahi إن دوسا قد dausu كفرت ta ƙi yadda وأبت.
ta musulunta ta kafirta ta ƙi yadda ta musulunta فاتقوا الله ta عليها roƙa mata Allah نعم فقيلا aka ce هلك الدوس dausu ta ta ta, ta lalace ta halaka sai manzo Allah ya ce اللهم هد دوسا Allah ka shiri dausu وات بهم Allah ka kawo su suna musulmi sai ko suka musulunta حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن المغيرة عن المغيرة عن الحارثي عن أبي زرعة قال قال أبو هريرة wato wato eh, a wata ruwayar shi a Dufayl ibn Amr wanda yake daga Banu Daus Mm.
wanda ana yi masa lakabi da Zunnuri mai haske Eh, wato saboda abin da yasa ake masa wannan lakabin ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yace dausu gun mata da zinata zinata sun rinjaye su shi yasa ina son kai musu addu'a Allah ya gaba da su ma sai manzo Allah ya ce a'a ba wannan zan ba Allah ka shirye dausu sai wato dufailu ya ce ya rasulallah to ka aike ni wajensu kuma ka sanya min wata alama da za su gane za su san cewa lalle magana nan gaskiya ne sai manzala ce ubangiji ka haskaka masa ka haskaka masa sai kenan sai haske ya bayyana a nan a goshinsa tsakanin idanunsa sai ya ce ya- a- a- wato dufailu ya ce "Uba- ina jin tsoron kasu ce wata musula ce sai abin ya koma gefen hasken ya koma gefen wato bulalarsa bulalarsa sai zama tana haska wali zin nuri a shirƙan nuru kalmis bahi minhu wal garratul jabhawu ko wal jabhatul garrawu ko yake nan sai zama duk inda za shi sai ya rike ah, bulalarsa sai zama ta haska masa sai yasa ake ce masa zannuri to حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن المغيرة عن الحارث عن أبي زرعة قال قال أبو هريرة abu huraira ya ce لا أزال أحب بني تميم من ba ثلاث.
nushewa ina son banu tamimin saboda wasu da abu uku سمعتهن من da na ji daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallama سمعت رسول الله صلى na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama يقول yana cewa هم أشد أمتي على الدجال su ne suka fi kowa a cikin al'umma ta tsayawa tsayin daka su yaƙi da dajjal قال ya ce وجاء صدقاتهم an kawo zakarsu فقال النبي صلى manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan zakar mutanen mu ce قال ya ce وقال سبية منهم تلك akwai wace- عائشة.
wata a cikinsu da aka kamo ta tana wajen aisha فقال رسول الله صلى الله عليه manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da aisha آتيها ai ya kamata ki yanta wannan فإنا من ولد إسماعيل yana daga zuriyar Isma'ilu annabi Isma'il
حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن أمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال Mm, Abu Huraira ya ce لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله ba na عليه وسلم gushewa ina son يقولها banu tamimin bayan abu uku da naji daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana faɗa فيهم a game da su فذكر مثله ya ambaci kamar wannan حدثنا عامر بن عمر البكراوي وحدثنا محمد سلمة بن علقمة المازني وإمام مسجد داود حدثنا داود عن الشعبي عن أبي هريرة قال abu huraira ya ce ثلاث إسال سمعت أن من رسول الله صلى الله عليه tadodi uku وسلم na ji su daga bakin manzo sallallahu alaihi في بني wasallam تميم a game da banu tamimin لا أزال أحبهم بعد ba na gushewa ina son su bayan nan وساق الحديث ya kawo hadisin da wannan ma'anar وغير أنه قال sai dai ya faɗa هم أشد الناس قتالا في الملاهي su suka fi kowa a cikin mutane tsananin yaƙi a wajen kafsawa ولم يذكر الدجال amma shi a tasar ruwayar bai ambaci dajjal ba باب خيار الناس babu waye zaɓaɓɓu a cikin mutane su waye zaɓaɓɓu a cikin mutane حدثني ربيعة بن يحيى عبرنا بن وابع عبرنا يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce يجدون الناس za معادنا ku samu mutane kamar ma'adinoni ne yadda akwai ma'adini na zinare akwai ma'adini na azurfa akwai na kanwa akwai na me akwai na me فخيارهم في الجاهليه wanda yake وخيارهم في zababbe a الإسلام.
cikin jahiliya su ne zababbin a musulunci Zababbe.
amma fa da sharaɗi idan sun fahimci addini in aka fahimci addini sai ya zama abin da ake kai na ɗaukaka kuma ya tabbata ya ƙara gaba
وتجدون من خير الناس في هذا الامر aka rahoto اكرهم له قبل ان يدعى به kwa samu ana samu a lamarin nan na addini wanda ya fi tsayawa ƙoƙari wanda da can ya fi kowa gaba da addinin kafin a ce ya shiga addinin amma kuma in ya shiga a ga ƙoƙarinsa ya yi bajinta a addini wanda kowa zai yaba
وتجدون sun من masaru lahu kenan sun Mm.
masaru lahu walidini min ba'adu humun nasiru na wannan sahabu وتجدون من شرار الناس ذا الوجهين fa samu daga mafi lalacewar mutane mai fuska biyu الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه shi ne wanda zai je wa'annan da fuska ya je wa'ancan da wata fuska in yana tare da wa'annan nasu ne in ya koma wajen wa'ancan ya zama nasu to irin wannan yana cikin lalatattu ko mafi lalacewa a cikin mutane ana ana faɗa a mutane zulwa jahaini shine lalatacce amma malaman nahau na masu nahau ne su zai ce jula zatul wajahaini wai ita ce mata hukko zuriyatun fi'iliyatun zarfiyya wa za tu waje haini laha maziya ya aka yi haka ne dawo حدثني زهير بن عربي حدثنا جرير عن عمارة عن ابي زرعة عن ابي هريرة حا tawili حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن ابي zinadi an ilaraji an abi hurera ta kala abu hurera ya ce قال رسول الله manzala sallallahu alaihi wasallam وسلم ya ce تجدون الناس معادنا kwasa mutane kamar ma'adinoni ne بمثل حديث kamar الزهري hadisin zuhuri غير ان في حديث ابي زرعة والاعراج sai ko a hadisin abi zur'ata da araju تجدون من خير الناس في هذا الشان ashaddahum lahu karahiyatan hatta ya kafi kwa samu wanda da ya fi kowa kin lamarin nan amma kuma yana shiga sai ya fi kowa jajircewa a wajen taimakawa lamarin
باب من فضائل نساء قريش bamu daga fifice-fificen matan ƙurayshawa حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزناد عن اعرج عن ابي هريرة وعن ابن طاووس عن ابي عن ابي هريرة قال abu huraira ya ce قال رسول الله صلى الله manzala عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce خير النساء ركبنا الابلة fiyayyen matan da suka haura kuma قال احدهما ɗayansu ya ce صالح نساء na قريش kirki a cikin matan ƙurayshawa وقال الاخر da sa ƙurayshi نساء قريش matan ƙurayshawa gaba ɗaya اعناه على يتيم fi sigarihi mafi tausayawa ga wanda yake maraya a halin ƙuruciyarsu ورآه على زوج mafi ذات kula da miji a cikin abin da yake hannun miji حدثنا عمر الناقد حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وابن طاووس عن ابي يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم بمثله كبر غير وال- أنه قال ya ce ارآه على ولد في mafi سجن.
kula da ɗa a halin ƙuruciya Wani bai ce lokaci ne.
maraya ba حدثني عمرو بن يحيى عبرنا بن وهب عبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره قال ba huraira ya ce سمعت رسول الله صلى الله na عليه ji manzala وسلم sallallahu alaihi wasallam yana يقول: cewa قريش matan ƙurashawa ونساء ركبنا الابل su ne fiyayyen matan da suka haura kuma احناه على ابل mafi tausayawa ga ɗa ورآه على masu زوج mafi ذات يد.
kula da miji kuma a cikin abin da yake hannun mijin قال ya ce يقول أبو هريرة على إثر ذلك abu huraira ya kan faɗa bayan ya faɗi wannan ولم تركب مريم بنت عمران maryamu بكيرا ya قد imrana ba ta taɓa hawa raƙumi ba da ɗai sai dai an ce ta hau jaki ko ta je misira akan jaki to
حدثني معمر بن رافع وعبد بن عمير قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم manzala sallallahu alaihi wasallama hadaba umma hani in bint abi dalib ya nemi auren umma hani ya abi dalib fa qala ya rasulullahi sai umma hani tace ya in rasulullahi garkabirtu na tsufa wali iyalu gashi ina da yaya ina da iyali manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce rakimna mafi fitin matan da suka haura kuma thumma zakara mislati yunusa su ya faɗa da kamar hadisin yunus gaira annahu qala ya ce a tasa wayar mafi tausayawa ga ɗa a ƙuruciyarsa حدثني محمد بن رافع وعبد بن عمير قال ابن رافع حدثنا وقال عبد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا مامر عن ابن داوود عن ابي عن ابي هريره حاوى حدثنا مامر عن حماد بن منبه عن ابي هريره قال ya ce قال رسول الله صلى الله عليه manzala sallallahu وسلم alaihi wasallama ya قال ce نساء ركبنا الابل mafificin matan da suka haura kuma سالم نساء قريش ma- na kirki na kirki wanda suke wanda suke na kirki a cikin matan Qurayshawa حنا على ولد في صغره mafi tausasawa ga ɗa a halin ƙuruciyarsa ورعاه على زوج في ذاته mafi kula kuma ga miji a abin da yake hannunsa wato wannan ishara ce kenan ashe babban abin da mace za ta yi a duniya ta zamo ta yi burga kula da ɗa da kuma sanin yadda za ta lallaba abin da Allah ya ba mijinta in ka ta zama wadda za ta ɓannatar ta zo mijin ya rasa kuma ta zo ta ita ce kan gaba kuma wajen yi wa mijin tawaye kaga ba a yi ba kenan yayin a a kula da abin da yake hannun mijin a kula da ɗa a tausaya wa ɗa ɗa ya tashi da tausayin uwa ba ƙaramin abin haka ɗin ba ƙaramin taimakawa yake ba wajen ainihin ma fahimtarsa Mm.
da da zalakarsa da yadda yake ɗaukar lamurra
حدثني عمرو بن عثمان بن حكيم العودي حدثنا خالد يعني من مالد حدثني سليمان بن بلال حدثني سهيل عن ابي عن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi sallallahu alaihi wasallam kama hadisin mamar wannan daidai wa daida ko mu tashi babu ma hati نعم
اللهم صل على سيدنا محمد